الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء biyar ga watan hudu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya dan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da bakwai za mu tashi darasi na ɗari da takwas a wannan kitab kitabul buyu shafi na ɗari hudu da talatin daidai ta kuma mu tashi inda ma da yace babun ihya'ul mawati babu da zai magana akan ihya'ul mawati menene ihya'ul mawati zai faɗe shi yanzu sai ce ta'rifuhu ma'anarsa al-mawatu bi fathil mim wal wawi ita wannan almawatin a yi wa mimun ɗin fatha wawun ɗin kuma a yi mata fataha ita ba walwawi alkhafifa ba za a ce mawat ba ke mawat kawai sai ce al'arzun da filan fi umar ƙasar da ba a rayar da ita ba sai ce shubbi hatil imaratu bil hayati wa ta'diluha bi faqdi al hayati an kwatanta rayar da ƙasa da rayuwa wato yin amfani da ita da kuma yin watsi da hakan a matsayin rashin rayuwa ina kawo bayanin da yayi ne don ya fito mana karara mu ji me yake nufi wa ihya'ul mawati an ya'mada shakhsu li ardi abin da ake kira rayar da kasa shine mutum ya ai an ya kafi da shakhsu mutum ya nufati wato wata kasa la ya'lamu taqadduma milkin alaiha li ahadi bi san wanda ya riga shi mallaka gurin ba wa yuhyiha bi taqi ya raye wannan lantin wannan gurin ta hanyar shayar da ruwa ɗaya kenan aw zari'i ko kuma shuka ya je yi noma aw garsi ko ya dashen wani abu kamar lambu ya daddasa fulawoyi aw binari ko ya je gini وتفسير بذلك ملكه dalilin haka ta hanyar haka yake samun ƙasa wannan abin da na faɗa yanzu ana magana da za ka ji an ce ma zubairu bin al'awwam a ce ma abdurrahman bin au duk wanda za a kawo ma a baya manyan masu kuɗi a ce ma wani yana da gona kaza wani yana da lambu kaza wayan nan daga cikin hanyoyin da muka faɗa ta wannan hanyoyin ake samun gona sai wanda ba faɗa ba wace ta hanyar gada mutum ya gada shi mahaifinsa shi ya wannan abu shi kuma ya zo ya gada to yanzu a zamanance kun ga dai yanzu a addinin musulunci wannan hanyoyin in ka bi su kan ballace fili ya halatta yanzu a zamanance ta yaya ake mallakar fili wayannan hanyoyin da aka kawo akwai su ko ɗaya babu sai gado ko ta hanyar gado to amma tambayar da zan yi shine kakanninmu da za ka ji an ce ba wane yana da gona a guri kaza shekaru kakanni za ka ji mahaifi ma ya gada su ma duk ta wannan hanyoyi jijjiya su kai na yi to kaga ka ƙara wani akwai wanda bai gari zai bayar iya inda ya tsaya yanzu idan mutum yana so mallaki kasa sai zai mallake ta ta yaya kuna so ku ce duk wanda muka gani ke gonaki gaba ɗaya duka a ko'ina yanzu duk ya suka na na tafiya da gado saboda haka yanzu mutum bai da damar da zai je ya share guri kawai ya shuka ko to yanzu duk ko ina a dajin ko ina daji nawa yi daji na Allah ne yanzu kana nufin na je dajin kwalgora kawai na shafi guri shi kenan ya zama nawa na Allah ne ko ai maganar da suke yi ba bawo kawai so muke mu gamsu cewa wayannan hanyoyin a musulunci haka ce amma fa duk garin da ka zo ka tarar suna da doka na mallakar kasa kawai ka bi saboda haka duk inda ka gani yanzu ko arfar goro to baka da labari wa not updated shi yasa ai bal goro ta gwamnati a ai ba maganar noma ba mutum ne kawai sai ya mallaka ai ka san shi mallaka guri a yanzu wani yana mallakar ne kawai ba ma dan shi ba ko dan ƴaƴansa da jikoki ka fahimta da kyau ko amma a da daga cikin wato kakannin kakannin mu wannan abin yana existed mutum zai zo ya shafe iya gona inda yake noma kawai na tsari zaka an taso kawai cewa fili kaza fa wani ne yake noma na tsari a haka ya mallake shi wannan shine tsari na musulunci kuma a haka da yawa wasu kakannin ba suka mallaki gobe iya iya gwarzantakar ka iya gurin da zaka samu ba wanda zai ce ba kala har ya zo daga baya zaka ji yanzu ana magana ce baka ji ana magana cewa duk kudin bibi da a ce na masarauta ne ko ko gwamnati duk da yanzu gwamnati ta yi overtaking amma da a shekarun baya ba amma daɗe ba ai duk masarauta ce take da mallaka koyi bibi amma yanzu gwamnati ce ƙwarai kuwa an gane ko to saboda haka wannan shine to wannan shine ihya'ul mawad almawatin yana nufin al'ard shine an kira ta da almawat ne saboda wannan dalilin cewa a zo a bata kawai ba da da Allah ya tsaye ba kaga ta zama matacciya duk kasar da ba a wayan abubuwan matacciya kasa amma yanzu a kan land land ta ku goma sai mutum ya yi fulgar to sai kuwa to amma asali da shine duk inda ka gani a tsari na musulunci kawai iya kwazanka da zakewarka da karfinka iya abin da ka samu fili bai tal guda ba gon kowa da kai ka je karaya idan karaya duka da kai to kun ji abin da yake to sai yace da'awatul islami ilayhi da'awar musulunci akan wannan yanayin da muke magana ana aisha radiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أرضا النبي يجي دو وندي رايد دو تكسا ليست لأحد كندي wanda ba ta kowa ba ce fa huwa haqqu shi ya fitan tanta da wannan kasa tafi qala urwa urwa ibn zubair wanda muka yi magana sa jiya to an kada san ilimin na na Aisha gaba ɗaya mutum uku sun tattare da urwa da amra da kuma alƙasin bin abi bakari ko wayannan mutum uku duk ilimin da na idan kana neman sa saboda zulla kance ta ko da yaushe to kaga shi urwa jiya ma mun faɗa kana magana ɗaya biyu ka jina na idan sai ka ji urwa domin ɗanta ne ɗan yaye ta ne sai zama ɗanta ne kuma mai san karatu yana yawan yi mata tambayoyi malamar ta ce ta baki kulawa sosai da sosai to shi urwa yake cewa qadabihi umaru fi khilafati sai na wani ya zartar da wannan abu a zamanin halifancin sa cewa duk wanda ya je raye guri to na sai wa an jabir an annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace man ahya ardan maitatan duk wanda ya raye da matacciyar matattan guri kaga wanda wani bai zo ya riga shi ba wani ya fara noma a gurin to ba kai bane in ya zo yake laifin daga baya shine a musulunci فهي له تتاكد وقالوا أيضا لجابر بن دياري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يقول من أحد من أحاط حائدا دون ذي كيوي وتقونا على أنفين أبان قصا فهي له تتاكد mutum da ya samu guri fili bai tsale kewaye to na sani domin shi ne rayawa daga yin wannan ginin ai ya raya gurin ko yawwa to kun ji yadda wannan yake garin daɗi na ne zabu al-ijara ta'rifuha to me ijara ce kuma yanzu zai magana akan ta'rifi nata ma'anarta wannan ma'anar da zamu kawo tana cikin fatahul bari al-ijaratu lugha abin da ake kira da al-ijara a lura literal meaning din shine yuqalu al-isaba lada yuqalu ajartuhu mutum zai ce na dauke shi aikin lada bil maddi ya sa ajartuhu wa ghayr al maddi ko ce ajartuhu ya halaka shine bi ghayr al maddi idan asabtuhu idan na bashi lada wattilan amma technical meaning kuwa wajen malaman fiqh shine tamliku manfa'ati raqabati kamallaki amfanuwar wani mutum raqaba din ana nufin fakko raqaba mutum kansa eh mutum yana da kwarewa a wani abu yanzu idan mutum ya rubuta za ga har wai kai wasa kabilu sun bi mu amfani da wannan mu saboda al'ada da musulunci za ga mutum zai koyi abu ya tara mutane gaba daya ya koyar da su kawai fi sabilillah amma la kabila sai ka biya eh sai ka biya tamma yanzu za ka yadda suke ba aikin nan suka to a matsayin su na fagobi mutum zai zo wani abun ma da zai zo ya zai dauka duk ko kuɗi ba kun iya su sai a ce kowa ya biya dubu kaza ku koyar da ku ba ba yadda da yadda kwarewa ba amma shi musulmi ya yadda da wato musulunci ya ce yayi sadaka jariya fi sabilillah isa kuma kowa din ya waida abun isa mutum zai zo abu mai muhimmanci sai mu dauka sai yanzu da wani zai zo da kwarewar sanan ya kware a kaza a ce zai yi kaza yau sai mutane su ki zuwa ci banza da abu kuma wallahi da tafiya zai yi kudu sai ya biya kuɗi za a yi marwana amma anan ya kware mutane nawa na sani ko malam anas baya zuwa karatun nan dan gidan alai balarabe yake injiniya na lecturer ne a a biyu duk karatun mu bai daɗe dawowa daga ingila ba wata ran za mu karatu mun taɓa kira bayani akan wani abu lecturer ne yanzu a faculty of engineering ta gaira ina ganin sai yana yin abubuwa sosai a abin nan kuma irin wannan abubuwan yi amma mutanen mu saboda mu san waye gidan yaro zai zauna a bakin kofa can haka inda zai zo ya ce matasa su zo za a yi kaza Allah ba za su zo ba wanda kuma idan ya je zai yi wa wasu biyan zaki na mace akan matsalar ne muka taba cewa yayi magana da muka zo a karatu yayi magana dan mintuna da dan yanzu irin ilimin da ya zuba to ka san wai bawuji yana jawo ido wa karena in mutum kawai kuna ganin mutane haka kowa da bai wanda Allah ya ba kawai zai zo ya zauna dan ka ganshi a kusa da kai za a yi karatu ka dau kwarewar da yake da ita wani gurin ya je biyan aiki bai za a gudun suna ka je ka gan shi NGO sun ɗauke shi duk zuke mace ne suke ana ba shi kuɗi kai bai ka amfani da shi da komai ba kuma wataƙila ɗaki ɗaya kuke kwana amma yana da ƙwarewa ta wani ɓangare kaza to mu ba ma amfani da wannan to hatta a musulunci akwai wannan kujira ko kuma ji'ul akwai babi da suke magana akan ji'ul ka sa mutum ji'ul yadda za a yi kaza a yi kaza to kaga sai ce na tamliku manfa'atin manfa'ati raqabatin bi iwazin da wani abu da canji da amadul iwaz al iwaz shine canji ai asali dalili ne sai kamar da shi wani abu da ba wa kana amruhu furda ta sai kawai kamar da shi alifun ne ko furdan shine ka canza dalili ya koma da ya koma mata tabi'iya to shine sai ake mata al-iwaz al-iwaz canji kenan mashru'iyyatuha da da ka zo abu ka san me definition din sa mun ya faɗa wannan sai ka san me hukuncin sa kar an tuwar sa musulmi an gane ku yawa sannan ka san hukuncin sa qala ta'ala فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن kaga idan mace yanzu ta zo ta ake ta magana wai akwai akan Palestine din nan malam matan zamani yanzu sun aro cewa wai ba a zo a shayar da yaro saboda wasu dalilai na banza wai saboda kan maman ta zubi kar ta tsufa da wuri kar ta yi kaza ita kuma fa shayar da ita ake ajaban li hadha al-amr ajaban li hadha al-amr wallahi yanzu abubuwan da ake ko da yake an koma haihuwa ma ba a so a haihu sai dai a cire wai an fito a turo ɗan kai tsaye saboda shi ma kar ta tsufa da wuri duniyan nan malam da kake gani za ka yi ta ganin abubuwa to in dai namiji ne ko kin tsufa ko ba ki tsufa ba da ya zama yayin canji zai karo da wallahi ko ba ka bane yawwa to fa ina za'ana lakum idan suka shayar muku domin idan kika zo a musulunci ba za ki shayar ba ko kuma kun samu yarjejeniya tsakanin kai da ita cewa a shayar ta to wadda za ta shayar fa to sai kun biya ta inda ke wa so maman ke zube ita ta yadda zube ba ta kuɗin shi ke ba a ju hunna ujura hunna ku ba ta ladan su shine al-ijara aiki ka dauke ta me za manfa'ati raqabatin amfanuwa za ka yi da ita to a biya ta domin chemical energy da ake zuciyawa kullum ya kamata abin da iwar a samu madu iwar a gurin abin da zai canji wannan abin da ta nama ta sha madara wa qala ta'ala to kun ga wannan kenan Allah madaukakin sarki ce qala ta idahuma sai ɗaya daga cikin ƴaƴan wannan dattijan da wasu ke cewa annabi shaibu ne ba kuma shi bane gaskiya kawai wani dattijo ne mutumin kirki da yake kula da ‘ya'yansa, ya abatista a jir, kun ga ayyar da ayoyin suke, walan ma ware da ma'a madiyana waje da ko alayhi ummatin minan nasi yaskun ko waje da min duni mumra a taini ta dudan kala ma haɗu buku ba kala ta na la nasiha ta yusdira ri'a wa abuna shaykhun kabir fastaqalahuma thumma tawalla ila zulli saboda kaga wannan shine farkon labarin walan ma wala da ma a madiyana wasu yan mata guda biyu mahaifin ya tura ya tsebo ma ruwa to rijiya guda ɗaya ce a garin duk wanda ya je ga ji katon murfi ne ƙarfi ne suke iya janye murfin kowa ya janye doguwar rijiya doguwar guga dan kaje yan matan suna ganin maza a gurin da suka ja ba da tan kallabi tsakanin rauna sai suka koma gefe suka tsaya saboda kunya domin Allah ya fa da ilahu ma tamshi ala istihya'i saboda haka suna ganin wannan suka koma gefe shi kuma annabi Musa kun ba ku tuna ba ya gudun hijira saboda za a kaje to a tawowar sa kawai sai zo shi ma kishirwa ta yi yana zuwa ce ga yan matan a gefe yake ma ka dubo ku ba bayan Allah yan mata ne labarin ku haka na kowa yana ta tabdala ku kuma suka ce lalaci hatta izira ri'a mu ba ma ta kuɗi ɗaya da maza kallabi tsakanin rawuna ba ma yi to muke sai sun watse gaba ɗaya sai mu je mu ɗebo ruwan mu kuma sannan mahaifin mu shi sa abin da ya sa ka gama mun fito da tijani ya tsufa mu muke kula da shi yanzu shi sa kar ka zo ka zaƙe wa ka ce wa ka ya so ka ce Allah ya baka ƴaƴa maza ko ka nemo wanda Allah zai baka masu albarka masu tausayi dan wani mutum da zai zaran ne yana wallahi mata sun fi tausayi Allah kuwa saboda wani yana ta complain shi kuma wai maza kaza kaza kaza sai yace wallahi mata sun fi tausayi sai kawai ka nemi ka nemi wani kuma za a ga wani lokacin za ga kana da yan uwa mata masu kara a yanzu kuɗi zai taso ko yan uwa ka ba da iya ruba ba a fili na mutum ya tona ba to kai dai kawai bawan Allah ka nemi to ba ta ba wannan haka yake ko ba ka wani ko da ya kan zake a nan wannan haka yake a to yanzu ka je ka auro kai ne dan ka ne gwamnan kuma ba ta sa kallabi tsakanin rauna ba ka shiga uku ba yawwa to shi ne kawai to saboda haka wannan shi ne kaga abin da ya faru kenan annabi Musa ya je janye dutsen da kansa ya ɗibo ruwa ya wasu suna koma gida da wuri mahaifin ya saba ganin suna dawowa a makari domin sai sun gama kowa ya tafi suke zuwa ya haka yau yace wallahi wani bawan Allah muka gani mutumin kirki idan ka ji mace domin kankanin abu yake burge mace dan kankani daga lokacin kuma ya ɗansa a zuciyarta to za a wannan abu zai iya sa ta iya auren mutum a kansa guda ɗaya shi za muke gaya kaga wato introduction ɗinka na farko ran da ka fara zuwa gurin mace ba za ta taɓa manta shi ba a rayuwa ran da ka kwamta ka shiga uku wallahi first introduction kan eh me kace first impression ke ce ku to kana yin wannan in baka wasa ba ka shiga uku daga nan za ta iya disqualify ɗinka ko ka hau daga ranar ana gaya mana wani wai wani da ya ji ta fito ta fito ta tsaya ya ce ina wuni ta ce lafiya ne ina gajiya ba gajiya to ya bangaren iyayen na lafiya ne ya bangaren kakannin ta ce lafiya ya kuma maimaita ce malam da Allah in baka da abin da zaka faɗa ka ce shi kenan fa daga ranar da ya disqualify ɗinka wannan zancen kawai shikenan to saboda haka kaga nan da nan sai suka ce wato suna dawowa suka ce ya mahaifinmu lalle mun je mun tadda wani bawan Allah mai amana kawai muna ganin iska a jirhu kana ke dawo ba ɗaya daga cikin su ta kyasa kenan ya abaki ya kai abbanmu iska a jirhu dauke shi aiki inda yana da hali inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin don mafi alkhairin wanda zaka dauka aiki shine zama yana da tufa biyu duk ran da mutum zai cika qualities na leadership ko zaka dauke shi aiki ka bude jago to zan to yana da wannan tufa na farko yana da karfi a jikinsa rajiyayye ne ba wanda in yayi sati a jagonsa sai sati biyu a kwance to gurin ka zai mutu kuri zai mutu ba inda zai domin ba za ka samu regular customers ba su customers suna so kullum suka zo abin da suke nema su samu to kai daga nan ya karya ka domin bai da lafiya sannan abin da ake fito da shi ya iya dauka ya bayar in na fitowa ne duk sai ka nemi wannan kaga alqawiyu kenan al'aminu kuma kaga ta bangaren jiki al'aminu kuma mai amana ne wa zai rika cinye ma kuɗi ba da ko da za ka da yawa yaran shago su suka karya su ran da ka tashi lissafi da ko da ya taba gaya mun yace kullum zai zo ga shago ya shiga ashe gaba ɗaya kwali ne wallahi kwalaye ya tara a baya gaban kawai zai ga kwalaye da yawa ashe duk wanda ya siyar kawai zai tashi a baya gaban kuma zai ga ya jera wannan abu kamar akwai shi a baya babu sai dan da ya zo za a lissafi aka rika fito da kaya kawai sai ga babu gaba ɗaya ya cinye ba fa cinyewa ta wasa ba kamar cikin kaso ɗari ya cinye kaso casa'in Allah na gaba ɗaya babu kayan nan yana ƴan mata ƙarya domin duk rigar da ake sa jiwa da yasa to ai kai ma bawan Allah da lokacin da ka ajiye mutum ka san yanayin da ka ajiye ka ga rigar da yake za yanzu ka san da ya kamata kai ma ka tuhumi kanka ai ba wai sai wata wata ba sati sati za ka rika lissafi sati sati dan ba haka ba duk data da kake gani data budurwar sa wallahi sai ya tura mata kuma ɗan dubu biyar zai rike mata duk sabdan dubu biyar zai rike kwarai kuwa to irin wayan abubuwan shi ne kuma matsalar matashin mu matasan mu yanzu musamman bahaushe so yake rana ɗaya kuɗi kun san abin takaici shi ne wai mutum yanzu ya daɗe yana business yana rainon guri lokacin da ya kawo ka gurin ba a rainon gurin ya riga ya ba wai taka ta yake yi ba gudu yake aka kawo ka kawai ka zo dan ka ta arziki wai dan rigima zai ce wai abin da mai gidan mai gurin yake shi ma sai yayi wannan wata irin masifa ce ka zo ka tadda mutum baka san yayi ya ja wahala ba kuma ka ce wani irin abin da yake sai kai akan me lokacin da ya rainu gurin ana tata ta da wahalhalin da ya ja kai ka sani baka sani ba to wannan shine adalci to mafi yawanci yasa za ku ko ɗan uwan mu kabilu da suke zuwa suna ɗaukar yara ai za ku ga akwai lokacin da ake yaye su ba za a baka komai ba ma kuma ya je ne ko za a yi a cike amma ban da ba haushi shi so yake rana ɗaya idan ya zo sati ɗaya biyu to abin da kake bar in kana tashi an tashi ka ce buredi ka tafi oasis shi ba zai na zai zai na hanya ba wallahi shi ma sai ka je marwa ai ba zai yi ba malam kudin nan sai da ya tara su ka gan su ka ga yana hawa mota yanzu lokacin hawan da yayi wahalar da ya ja in zai gaya ma za ka sha mamaki sai ka juyo mutum yana cewa wai sai dai mu kai musu wahala kawai suna gida a farji a'a ai dan da baya baccin ba ka nan kai to yanzu kuma lokacin da zai huta ne yayi kuma Allah bai hana shi ya huta ba yawwa sai dai kai kuma ka sani cewa expect what you expect su ka'idar ke duk abin da kake so in ba ka bibiyar sa ko wallahi za a ma fafa dole sai dai ka wayi gari ka tarar sun cinye kuɗin kawai to kaga sharadi da suka bayar ko wato recommending da suka yi na Annabi Musa cewa karfa ne ai ka ji maganar ma da ake wani malamin tafsiri yana cewa wai Annabi Annabi Musa alaihi salatu wasalam kashi ɗaya ne da shi amma fa da ibada ce kashi ɗaya ne saboda wannan kutufan da yawa wancan bakin da yi kutufo ɗaya da yawa ya faɗi ya mutu haka wanda zai kutufo ɗaya ko dai ba zai kashi ɗaya bane karfa ne mun yarda to kawo su ma da kansu gane alƙawiyu to ɗaya daga cikin zubar da mata suke so kenan mace ba ta so ta ga irin ta ka rika tafiya irin ta ta ba ta so bari gaya ma gaskiya ko ka rika magana irin ta ta wallahi tallahi ba ta so in za ka yi magana maza ka yi sannan ka yi tafiya irin ta maza shi sa sai na umar zamanin sai ya kana tafiya salo salo sai tsula ma gulana ya ce ka yi tafiyan maza domin daga lokacin da ka auro ta irin wannan yanayin ai ta auro mace irin ta kuma sannan shi za aka muke gaya wa matan su ba da cikin sifofin da malamai suke faɗa na mace shi ma ba a so ke ma ki samu fitar irin na maza irka magana irin tasu da tafiya irin tasu shi sa annabi ya ce laita min nisa'in wasal dari bai dace da mata su rika musu tsakiyar hanya yadda maza suke bi ba ai wannan lambar da maza suke wa mata a ce bigongo shi ne daidai a jara'a ba wai ta towa hanya sai dai ka kauce ba ba daidai ba ne ba daidai ba ne sau da haka duk wani bijis na mata muna gaya mu dan Allah ya baki jarumta ba kya tsoron tsera ko kadan gari to idan dai da maza a gurin ki nuna kina tsoron in a gida ne ya faɗo ba kowa ki fitar da shi amma Allah in mai gidan yana nan karki ce wai ya matsa matsa fito da shi a rage wa kanki kima kike yi Allah duk yadda ba ki tsoron sa ki ki pretend cewa tsoron sa kike ki fito yana fadowa ki yi wani wallahi ya zo ya fito ne domin shi ne namiji idan baya nan sai ki fitar da shi ki ce ma fitan miki da shi ake amma kar ki zo ma ɗaukar ɗabi'u irin na maza ba wai daren a ran da za ku yi fada da ce a miƙo ka ku miƙo min domin namiji ce irin ka dama wuce ka domin miƙo ka za ka to kaga inna khayra man ista'jarta al-qawiyul amin wannan da yake biyu yasa suka ji wato suna son sa kaga ai abin da bada'at ihdahu ma tamshi ala istihya'i dawowar ma da su tashi sai aka ji ta dawo cikin kunya sai ta ga mata cewa inna abiya ya'uka liyajid yaka ajra ma ta'aita lana mahaifinmu amma da ke yadda ta fara magana shi ma ya san da wani abu cewa yana kiran ka dan ya biya ka ladan abin da ka shayar da mu ba ne bi bane muna faɗa ƙwarewa da Allah ya ma wata manfa'a da kake da ita in ka je yi ka ce sai an biya ka in ka ga dama kuma ka yi sadaka jariya domin musulunci ya koyi da kai cewa ka yi sadaka jariya amma fa ba ne bi wani in ya ce shi sai an biya shi musamman gurin da ka je aka yi ma rashin mutunci kamar yadda za mu ji nan gaba وقال تعالى فوجد فيها جدارا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قريته استدعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقاما قال لو شئت لاتخذت عليه tsakanin kidir kenan dawa da annabi Musa alaihi salatu wasalam da bawo ne yake cewa halluru shine wanda muka yi magana a baya muka ji Allah ya taimake mu maguzancin nan ya tafi wai in ba ruwa da sai a fito a rika wai mai rigar ruwa haliru haliru haliru ba ake cewa mu muna yara haliru ake cewa wai ake kire mai kire haliru ya rawa da ruwa halluru wai ba mu ruwa mu sha la ilaha illallah yau na halluru zai baka ruwa ka sha ta ina kun san dalili wai saboda da annabi Musa ya rika yawo yi wannan tafiyar da Allah ya ce yayi da ya ji ai kun ga tsakiyar ruwa ya zabe shi har kifin sa ya fata ko a tsakiyar ruwa wai sai aka ce to ai ko Mikail ne kake kira kaga shine mai kula da ruwan sama ba zai baka ruwan sama ba annabi ya gaya mana Mikail ne yake kula da ruwan sama shi yake tasribin sa duk inda kaga an yi ruwa a nan ba ya tsallake diga ba to Mikail aka sa ya turo shi nan banda tsallaken diga to ko Mika'il ake kira ba zai bada ruwa ba domin ba shi yake yi ba Allah ne yake yi amma ka Allah mun gode ba kaga da yawa wasu yanzu ba san an kira halin ba ba alilu kai da yawa ba sani ba sani ba to kaga an huta domin ana ta karantar da al'umma amma mai rigar ruwa halluru mai rawanin ruwa halluru alilu kai to ya a ke kidirin eh ba mu ruwa ba ko kuma wasu zubutun su rika a za mutane su dauro ɗan daudu su wuce su daura zani suna cewa wai la ilaha illallah mun duba da dukan kankowa to wani irin duba kun koma ɗan daudu kuma ba gwara dukan ƴaƴan mutane da zama ɗan daudu ba duk an dauro zani har kabin titi wai su ba mata su sa na maza eh haji wai sai inda sako ne bai sa ruwan ya dauke kuma yanzu an kuma saban da Allah ya tsira wa ɗan daudu maza da mata المخلفين من الرجال والنساء ويو والمخلفات من النساء da Allah ya tsine musu kuma an kuma sako kayan da Allah ya hada Allah mun gode wa jahiliya kenan jahiliya shekara am shekaru a baya duk wannan duk jahiliya to kun ga wannan wajen rafi to suna shiga wannan garin tsakanin tafiyar kidir da annabi Musa yunwa ta kama su sun nemi mutan garin su taimaka da Allah ta dan ba shi abinci yin wace sai suka hana garin marwata ne ba abau an yi zai yi ko ba suka ce kuma ba za ku zauna ba suna cikin tafiya an hana su masauki an hana su abinci kawai sai suka ka dan gara ta faɗi saboda haka sai kawai idir sai ka fi zai gyara sai annabi Musa ya ce haba bawan Allah haba a karɓa kallawa domin malamin zai ya mutane sun hana mu abinci kuma za a je a gyara musu katanga yace to in dai kuka gyara sai sun biya mu domin kwarewar da za ka yi amfani da ita sai an biya mu kuɗi kidir ya mai shiru kawai ya gyara ya gyara katanga ya mai wani ba na ce ma a ƙa'idar koyarwa ta wannan da jarabi ba tambaya ba kaza ba kaza ala ba ka karba kallawa ai hakuri ai shi malamin ka da ba in kai laifi yayi ma wani ko ya ba zuciya an kai zuciya kanka kaiwa ɗalibin zamani ne yanzu zai abu kai ma hukunci ya ce ya daina zuwa to ko ko ko an kanka kaiwa ko ba haka bane daga cikin manyan magabata ko wanda in baya da karatu kare yake sako wallahi sai sako muku kare kuma gobe sai an dawo wancan hijab bulala goma imam malik ya masa goma mistake kuma ba shi bane za a yi wa bulala wanne da aka zo aka duba ina za a yi wa bulala ya ce shi aka yi wa ai aka ce kai kaza kaza kaza aka ya ce to mistake ne yanzu wanda yake shi ya yarda domin ba a yi zai zauna a makarantar ba yake ya yarda imam malik kullum ya maka bulala goma ya ba shi hadisi goma kullum ya yarda amma yanzu baka wasa bulala ɗaya biyu babu wani zai ta ko da gudu ce wai ka dake in kun ba da kofa irin wannan makarantar sai su zo ce wai ka dake sai a tuhume ka to kaga nan da nan kuwa qala law shi ta latta khasa alayya ajra inda kaga dama da ka riki lada akan wannan aikin da kai ana aisha radiyallahu anha wa ta'jara annabi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar rajulan min bani din annabi alaihi salatu wasalam sai na abubakar sun wato dauki aiki sun yi jinga da wani mutum daga kabilar bani din sun ma min bani abdi bin ali sun dauka kuma da kabilar abdi bin ali hadiyan sun dauki wani masanin hanya wani geographer shine hadiyan khalidan kwararre expert wanda ya san hanya wanda ya san map gari ne zaka je baka san gurin ba sai a dauko wanda zai iya kai ka kun fahimta da kyau ku yau to shine alkhairi almahiru bil wato bil hidaya kwararren sanin hanya shi ake kira shi ake kira khairi lokacin da za a ina ne ba zai tuna mana dan da za a tafi madina ko san da za a hijira tsakanin annabi da wa da sai na abubakar har sai da suka nemi wanda ya san hanya kwararre kuma aka yi jinga da shi aka biya shi ma ya juzu idaratu abin da ya halatta wato a yi jinga a kansa kullu ma amkana al-intifa'u bihi duk abin da zai yi a amfani da shi kun ji kwakwalwarka ka iya kwamfuta yanzu kace ba za ka yi daidai a biya ka ya halatta domin khibra ce ai kwarewa ce ma a bakari ainihi amma tare da wanzuwar wannan kwarewa ba kwace ba za a yi ba tana nan kawai koya mutane za ka yi taka tana nan domin lokacin da mutum ya iya abu ba yake koyar da shi ai ƙara kwarewa yake ji ba ko yawwa to sai yace ma ba ka ya ainihi ba wai abin da za a zo a kwasa kwace ma shi ba kwarewa ka aka siya ba ba man ba ka aka siya ba raba ka da shi aka kenan ba haka musulunci yake nufi ba ta haƙi gara to duk abin da zai tafi a ga ga ya inganta a yi dinga a kanka malam yamna amin zalika mani'un shar'i fitar wani abu na shari'a wanda zai hana bai zo ya hana ba kamar me misali kamar me eh kasuwanci da abin da aka haramta ne har ko yawwa ka kware kun fahimta da kyau ko wajen kasuwanci biyu suka zo suka za su buɗe kamfanin giya a Kano kai Allah ya ma baiwa kamar yadda wani muke gida ne kaga Abdulrahman bin Auf da yace a nuna ma hanyar kasuwa da aka hijira ai baiwa da Allah ya ma ko me ya daga biya biya ana iya zama akwai mutumin da ni yana nan ban mutum ne a garin nan yana zuwa karatun mu na lahadi yace mu wallahi malam sai ina yaro yace na ga cikin marai sai nake yi wa mahaifiyar mu nake mata talla yace duk abin da na gano nace yi kaza umma in dai na dauka sai na biya kuma yana ne yanzu ya zama hamshakin da shi yace kai har an tabba shi a kasuwar yanzu idan abu ya zo ya ci tira sai a ce a sa alaji wa na har yanzu a haɗe ba ko da Allah yake musu wannan baiwa amma na ga yamar wani abu nace albarka kuwa ne eh nace wannan abun da kai mata kullum tana ya sa ma albarka ministry of addu'a ne nace ai ba za ka tafi ba ita ce kawai wannan shine mahaifiyar kana nan to kai dai kawai ne ba albarka wallahi komai zai tafi sai dai kawai a dan ga dan obstacle nan da can amma komai zai tafi ai ta ga mai ba komai tunda ta kawo ka ta lafiyayya hanya malam eh ta ga mai ba komai to kaga wannan shine yana nan da ransa yake duk abin da ya daga ko me yake yace in yaje zai tsiyar wallahi da ya yace har aka zuwa ya tambaye idan abu ya fitira abin ya kiyuwa yace za a ce a sa alajuwa in dai ya shiga harka kuma za ta yi iligin to kaga sai ya ce wa yutaradu an takuna al-ainul mu'ajjaratu ma'luma wannan kaga yanzu ba za ka zo da kwarewa ka zo koya wasu hanyar kamar shi wannan din ya zo ya shiga harkar fasai da giya kawai ya shiga in yayi yayi haram ya mutu ai kaza za ku in kuka fita guri kaza ai kaza to yayi haram wa yutaradu an takuna al-ainul mu'ajjaratu ma'luma wannan abin da za a yi jinga a kan zai to sananne ne wal ujratu ma'luma sannan kuma ladan da za a bayar shi ma a faɗi zan koya muku kaza har a kware to za ku ba ya halatta yanzu bari ga mu kafin mu zo gaba ya halatta yanzu zan ba da ɗana yanzu so nake ya haddace izu biyar ni ayi jo'ul sai to duk izu da yano za ka ba dole kenan eh ni kuma na yadda zan bada duk su ce zan baka kaza amma sai na sai ya biya min biya biya shike ai ne to shine kaidar da ba sai ya biya za mu zo kamar ka dauki mutum ne mutum yanzu da yadda ake yi da yan adadi da wannan kun san marasa kirki sun fi yawa ko a ciki sai ka hau za a kai ka asibitin malami ana fara zuwa zuro kawai a tuto kai da shi ka san wasu suna da wannan shigantaka sai ce ma gaskiya malam ne ba zan iya zuwa a bisa sanin nan ba iyakaci na masallacin murtala ko ba ta yi kawai irin rashin mutuncin ba ka yadda kai da shi to ka ga aiki ka ɗauke shi kun yarjejeniya da shi amini ka roje kai ka a jara'a idan ya soke ka a da kutu da jarba za ka wani in zai tafi yana kwana yana Allah ya zai dama alaisa la yuqatil abda ai san da yawa domin ai da kai da jijin ka ba a tike ba to irin wannan ne sai wa izu da ya yi izu da sai da aka yi izu da ba aya biyar kake kai ba kake kar ka kai wa ka fahimta da kyau domin shi ne ka'idar ya haɗa dole in ka san ba zai yi ba ka gaya ba gaskiya malam ba ba zai yi ba saboda haka abin da zai yi ko kuma ka fara bari mu yi gwaji na yi da ya fara gane ba kwakwalwarsa ya yake sannan kuma daga nan sai mu zo mu dora ko ba haka bane yawwa ba ya da kai ya ce to kaga shine abin da yake faɗa cewa wa yutaradu an takuna al-ainul mu'ajjaratu ma'luma wal ujratu ma'luma kun yi da shi naira ɗari za ka bashi wanda sai kaga ya ɗauko naira ashirin ya bashi ko talatin shi ya ga dama wallahi amma a jara'a su biyar in dai shi ya karya shi latin sai biyar ba za ka bashi in kuma kai ka karya to sai ka bashi kuɗin da complete la darara wala yadira wa kadhalika muddatul istijarati a ka gani ka gani istijari haka nan lokacin da za a ɗauki jingar cewa wata ɗaya ne sati ɗaya kaza kaza ɗauko shi kai direba cewa wata ɗaya za a yi kafin wata ya ki ba gaskiya ba zai iya ba ganin daman ka ne kai mai misali domin kai wata ɗaya kake kuma kun yi a rubuce ya zo ya ajiye ba aiki bai ba laifin sani wana ul'amali da nau'in irin aikin da za a yi kun ji magana ta ko ga irin aikin da zai ba ka kuma faɗa so ake ba gaba ɗaya wayannan su fito a fili kar ku ɓoye wani abu ku fito a fili karara malam aiki zan ɗauke ka idan aka zuwa aikin nan ba fita ba magana kaza duk kai da kai sai ne to gaskiya duk randa ka ki cika ka ba compliance akan wannan abubuwan ya hana ka kuɗi bai ne ba sannan sai kuma duk randa lokaci yayi ko kwana ɗaya ƙara akan bai baka albashi ba ya ta haramu sai Allah ya tambaye shi la zarara wa la zirar kai kai aiki yadda ya kamata shi kuma ranar albashi ranar an samu matsala da yawa yawanci organization ko ministries ko private organization suna cutar da ma'aikatan hatta gwamnati ba hatta gwamnati kamata ya lokacin da za a samu matsala albashi to da yi bayani a rediyo jama'a da Allah ya hakuri amma yanzu wata wata baiwa Allah muna hira da ita ce sai jiya aka yi musu albashi na ce watan ku ai mai talatin da tara ne mai arba'in ne ba tunda watan talatin da ɗaya ne ko mai arba'in ne don Allah wannan kaga ai zalunci ne ta ce to wallahi akwai lokacin da sai da wata ya yi ishirin da biyar aka biya kuɗi biya su wani ashirin da biyar kagan kawo na watan mai hamsin da biyar mai biyar wannan zalunci ne to kamata ya yi kai ma yanzu ka yi iya naka aikin duk abin da ake bukata ka sani cewa kai ma barin da kai dojin za a je aiki kake zuwa kai ma fa kana nan kana ruwa to su ita ma gwamnati idan lokaci yayi ba za ta yi albashi ba ba ta yi ta bada hakuri ta sanar jama'a da Allah ya hakuri saboda mun samu tsaiko kaza wannan haƙƙi ne wasu kuma ma'aikatan da aka an turo kuɗin sai su bashi su wata bukata wata wani tsammanin wani kuɗin zai zo ya zuwa ko kuma a bashi sai interest ya karu wannan zalunci ne kaga duk gaba ɗaya kowane bangare akwai matsaloli gurin ma'aikaci employer da employee duka isa ba za ku ga da yawa abubuwan ba sa tafiya daidai saboda kowa ya samu dama mugu ne kowa Allah ya kiyaye to kaga shine ya gaya mana to kun ji wannan ko qala ta'ala ay kayatun an sahibi musa Allah yana magana yana ba da labari ga wato sahibu Musa wannan dan uwa nan kun ga ai ba ce bai ce annabi Shu'aibu ba wannan dattijan dan uwa annabi Musa da aka yi mu'amala annabi qala inni uridu an unki aka idab na tayya kaga abin da ya faru bayan an dawo da shi sun dawo cikin yakana da kunya ai da aka zo da kijin ya kalla annabi Musa sai ce inni uridu an unki haka idab na tayya ina so in aura ma ɗaya daga ƴaƴan nan nawo guda biyu mata a ɗaya ni waɗannan biyu ala amma da sharri an ta'ajjura ni akan za ka yi mun kodago kai za ka rika ɗebo mun wannan ruwan kai mun noma ka kula min da abubuwan da nake so ka kula da su wanda za a gaya ba an ta'ajjura ni za ka yi mun kwadago samaniya hijari tsawon shekara takwas fa in am atmamta ashran amma idan ka cika goma fa min indi kai ka ga dama wa ma uridu an ashukka alayhi amma ba kaji wai shekara ta kwana amma ba na so in tsananta ba shi ne malamai wani tafsiri da malamai ya kawo a ciki a cikin tafsirin da yana cewa ko shakka babu kai ka san annabawa ba yadda za a ba su abin da yake a hammu da muhimmu ɗauki muhimmu ko ba a gaya ba ba Allah bai faɗi shekara nawa annabi Musa ya ba amma ko shakka babu ka san goma yi ba takwas ya ba in aka zo aka ce ba a hasashen ka shekara a zomshin ɗinka nawa ne ka ce goma me yasa saboda annaba ba za ɗaukan muhimmi sai a hannu ga wanda ya fi kyau ga mai kyau domin wanda ya fi kyau sai ɗauka cewa shekara takwas za ka yi shine sadakin idan ka ga dama kai goma kai ka ga dama me yasa za ka gane haka amsa da ba cewa satadidu ni insha Allahu min as-salihin da yarda Allah zaka same su cikin nagartattun bayi shi ne malamai suka ce wannan amsar ta tarihi ta mini cewa shekara goma annabi Musa yi sadai ya halatta yanzu a gayyato ka ce ka koyar da ita physics mathematics um, english um, da chemistry sannan kuma ka koya mata qur'ani ila watan wata juwida ko ba ta haddace wata iya biya daga fatiha zuwa nan shine sadaki in kai da yayi kana breaking to ba magana sadaki sai ka biya kuɗi in dai karga aka yi rubutu kai da duk zan koya mata wannan shi kenan sai dai tana son ka rufa ma asiri za ta ko baka yi wannan ba za ta ce ka koyar da amma in uban bai wayo ne zai zo ya ta kirawo external interview ta gwada ta a zaunar da mutane a ce to jama'a yau za a biya zaraki duk aka yi to dangi da limamin unguwar a ce to zaraki za a bayar a yi mata interview bayan an ji komai zam sai a ce to shi kenan ranar ɗaura aure sai a ce to jama'a ya biya zaraki don ya koya mata buraita girama sannan ya koyar da ita bari wa biyu ko baka dadi shi kenan kun je da mun je da aure yayi to kaga anan kiwa abin da ya faru al ayat ayoyi wa ana hanzala bin kai an ce mana lokaci yayi muka ƙara zuwa an karbo daga hanzala ibnu kai قال يجي سألت رافع بن خديج عن شراء الأرض بالذهب والولد لا تنبئي وترافع بن خديج دني دبادة هاير قونا ta hanyar ba da wato zinare da azurfa fa galibi ce la ba ta bihi ba komai inna ma kana mun biya wannan a baya kana nasu yu'ajiruna ala ahli nabi sallallahu alaihi wasallam don mutane sun kasance ana sahabbai sun kasance ana daukar su kwadago a zamanin annabi alaihi salatu wasallam alal majiyanat akan duk abin da ya fito na gefen gaban ruwa mun faɗi wannan wa qabalul jadawili da kuma hanyar da aka yi ta ruwa ita ma mun faɗa shine can wasu malamai zai ce wato naharun sagirun wa naharun kabir karamar korama da babba amma dai abin da ake nufi a jadwal shine hanyar nan da ake yiwa ta ruhulun rani a janyo wanda ruwa zai zo ya kawo gurin wanda tane da turanci ke da hausa kuma ran sun faɗi wani abu na mamanta da suka ce an gane ku to saboda haka wannan shine to sai ce wa ashiya wa ashiya min az-zar'i fayaliku hadha wa yaslamu hadha da wani abu kuma na shuka fayaliku hadha nan gurin mutum ne zai zo ya kalli gona mun yi wannan bayanin sati biyu baya ya zo ya kalli gona ya ce daga nan zuwa gurin wannan girka duk abin da ya fito kai za ka noma gona ta ce duk abin da ya fito na wani kai kuma daga nan zuwa ƙarshen gini na gani akwai garar akwai uncertainty domin kamar yadda ya faru yanzu mun gani gona ta lalace can gurin yayi nan bai ba gurin da yake da lema yayi gurin da bai da ita bai kai ba to shine wa yaslamu hadha wa yahliku hadha fa lam yakul lin nasi kiraun illa hadha a zamanin mutane ba su da wata hanya ta bada haya in ba wannan ba falidhalika zikira anhu shi za a kai hanya kansa fa amma shay'un ma'lumun mazmunun amma abin da yake sananne wanda za a iya daukan asararsa sai aka ce fala ba su wannan babu laifi a kansa an gane ko yawwa mu karasa eh ajrul ujara ladan leburori Ali bin Umar kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a'dul ajira ajrahu annabi yace ku bawa lebura ladan sa kudin sa sabula an yajibba araku kafin gumin da ya bushe abin nufi ba wai ana nufin gumin na zahiri ba shine da ya gama kawai ka biya shi da ya gama aiki to biya shi shine kabula an yajibba araku kafin gumin da ya bushe yanzu wani ba ya ɓuya suke da wanda ya ɗauke shi aikin ba kullum zuwa yake ya iya biyar ko ya bada wani bangare bai bada ɗayan ba wani sai zai bai Allah ya sa da yawa leburori suna wannan kuka ya yi aiki ranar cikin daɗin rai ya zo ya aiki ya gama amma biyan kuɗi ya gagara to shine za mu ji eh to za mu iya biya wannan shi ba ismu man mana wato ajral aziz zunubin wanda ya hana kuɗin lebura ana bi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah ta'ala thalathatun annabi yake mutum uku ana khasmuhum yawm al-qiyama da ni za shi fada rana al-qiyama rajulun na farko rajulun a adabi sun magadara mutumin da aka bashi saboda ni ya zo ya magiya dan girman Allah kaza kaza kaza wallahi za a yi kaza sannan zai yi yaudara ya ƙi cika alkawarin ɗaya kenan wa rajulun ba a horar da mutumin da ya sai da bawa ya sai da ɗakai a matsayin bawa ba a kala sama na hu ba fa bawa ba ne ya sai da shi a matsayin bawa ya cinye kuɗin wa rajulun nista ajara ajir kun ganan ai jami'an tsaro sun shiga su saki mai laifi su kamo mai laifi sun shiga cikin tsinan wanda Allah ko ba haka bane domin ga mai laifi ka dauko wani shi ma wannan da ne ka mai da shi bawa kuma aka sai da shi ka san wanda ya biya kun mun ko haka kana saukewa da alqur'ani ba zai sake ka ba shi bawa ya biyo wa rajulun ista'jara ajiran da mutumin da ya dauki lebara fastawfa minhu ya cika mar aikin sa tsaf walam yu'tihi ajrahu ya na shi kudin sa wayannan mutane uku gaba ɗaya rana alkiyama da fada da Allah za su fada Allah ya kiyaye ka ku ai ba ba wannan dama abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah ba ɗauke sarki ya yaje mana muna roƙon Allah ya kuna yin kyawawa da kuma gun zama ɗaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon manta waɗannan da suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ba ɗauki sarki ka biya musu bukatun su na alkhairi. Umar? Yaushe? Shi ne na ɗazun nan? A nan layin yake dama, ai na ɗauka ba ɗan garin nan ba. to akwai Umar tita tita kuke ce masa ne wannan tambayoyi to mahaifinsa ya rasu yau kenan ko Allah madaukakin sarki ya yaje masa akwai bayan Allah akwai baiwa Allah da aka daura auren ta sai jiya ta bar kasar nan sai daga cikin ƴaƴan iyayen mu ne a majalisan mu cewa ta bar kasar yau muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kai su lafiya da kuma ba su zaman lafiya a sai da cikin iyayenmu dai a karatukanmu da Abdurrahman BBC na gani a karatunmu na Lu'lu'u shi ma yayi accident a a Alidi Sauba ne har gurin sai jiya na gani ya fara warkewa cewa ya dan yi rauni to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kara masa lafiya Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu ya kiyaye wato kimanin sannan akwai ɗaya daga cikin iyaye ma har yau shi ma shekaran jiya muka yi waya yake cewa ya aurar da kawai an zo neman auren yansa daga wani gari mai nisa da ya gamsu sun kai suna da yawa yake kawai a ɗaura auren ka san mata ba su iya karɓar wannan abun to sai dai sai yana bukata ya ni an ji daura aure a take a gurin sai yana bukatar a sa da addu'a da kuma yarinyar dan Allah madaukakin sarki ya bada tana son mijinta amma dai wannan daura auren ba kowa ne zai karɓi kiransa kai sai an fahimta muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kauda fitina da kuma ba su zaman lafiya muna roƙon Allah da sunayen su jawawa sannan za a akwai ɗaurin aure daga cikin ƴaƴan iyayen masallacin nan alaji bi za a ɗaura auren kansa ranar asabar masallacin murtala karfe sha ɗaya da rabi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa a yi lafiya a zama lafiya kuma Allah madaukakin sarki ya ba su zaman lafiya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sa a gaba Allah ya madaukakin sarki ya shiga lamarin muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tubobin da madaukaka duk waɗanda suke mana wasiya da asiri na alkhairi Allah ka biya musu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata mun kin rayuwa da talauci da al'umma suke fama da shi Allah ka yaye mu ya roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tubobin da madaukaka marasa lafiya Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da iyayen mu Allah ka fitan su da gafara اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين